بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام إن في تصرف الأيام واختلاف الليل والنهار وفصول الشتاء والصيف لعبرة لأولي الأبصار قال جل ثناؤه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي هذا تذكير للمسلم في كل فترة من عامه كيف أحواله مع ذهاب أيامه وأوامه وهو في غفلة قد انغمس في الدنيا وملذاتها قال أحد الحكماء مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل وقال أحدهم نهارك يا مغرور صهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم وتسعى إلى ما سوف تكره تكره ذبه كذلك في الدنيا, في الدنيا تعيش البهائم عباد الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير ثم اعلموا أيها الإخوة أن للشتاء أحكاما شرعية وآدابا نبوية وسننا مرعية ينبغي للمؤمن أن يتهراها لتكمل بها عبادته ويتم له أجره وثوابه ويقتدي بسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فمن هذه الأحكام أنه ينبغي للمسلم أن يسبغ الوضوء المكاره ولا يتساهل لأنه مع شدة البرد قد يلبس لباسا ثقيلا لا يستطيع معه إيصال الماء إلى أعضائه فيكون وضوءه غير تام عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما توضؤوا ولم يمس أقابهم الماء قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار صلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وإسباب الوضوء إتمامه والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسد وغير ذلك ومن هذه الآداب استثمار الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى الحسن البصري رحمه الله تعالى نعم زمان المؤمن الشتاء نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل يقوم ونهاره قصير يصومه وهذا من الحديث الصحيح المرفوع الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ولا أقل من صيام الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس أو الأيام البيض وقيام ما ت- ما تيسر من الليل ولو بركعات يسيرة ومن أحكام الشتاء أن يشكر المسلم نعمة ربه سبحانه وتعالى في وجود الوقاية من البرد باللباس والبناء وغيرهما حينما هرم منهما غيره قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه مؤافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ومن أحكام الشتاء الرخصة في المسح على الخفين بشروطه المعروفة شرعا إخوة الإسلام من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها في وقت الشتاء الاستعانة بالمنبهات من ساعات وجوالات وغيرهما لتعيننا على الاستيقاظ في الوقت الممكن الذي نتمكن فيه على الصلوات في الجماعة خصوصا صلاة الفجر لأن النوم تتضاعف لذاته وقت الشتاء وعلينا الأخذ بالحذر في استعمال النيران على اختلاف مصادرها وأوجه الانتفاعات بها ومما يعيننا على قلة يبس الجلود ودفافها الاكثار من شرب الماء الساخن وعلينا أن نعتني بالنظافة من غسل وغسل الملابس والأواني والحمامات وتكنيس الغرف والمطابخ والبيوت كلها فرارا من الجراثيم وجميع المغريات الذي مصادرها الأوساخ وقلة النظافة وقال الله وإياكم من جميع المؤذيات والمكروهات أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yin wa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da ƙoƙarin nisantar hane-hanensa. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da na ƙarshe da su lizimci taƙawa domin da ita ake samun kyakkyawar rayuwa a duniya a kuma samu tsira a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ينوى مسلمي أتكين shishuɗewar kwanaki da kuma sassaɓawa na dare da rana jiya ta wuce muna cikin yau Allah shi ya san mai ƙarshen wuni zai kasance ya gobe za ta kasance da kuma ainihin caccanzawar dare da rana yanzu muna cikin wuni bayan waɗansu ‘yan awanni za ka ga kanka za mu ganmu a cikin dare ba mu ji ƙarar lokacin da ake janye wannan wuni a shigo da wannan dare ba hakanan muna cikin dare Allah zai janye shi ba mu ji ƙarar janye daren a shigo da wuni ba wannan abubuwan dan sun zamo na yau da kullum. shi yasa har ba ma ganin mamakin su shi yasa suka zame mana jiki na tabbatar a yanzu da mutum zai ga rana ga ta tafi a guje to sai ya yi sowa domin mutane su taya shi mamaki domin ya ga abin da bai taba gani ba to amma kasancewa sassaɓawar dare da rana wani abu ne wanda yake ya zama jiki shi yasa ba ma ɗaukar shi ainihin wani abin na mamaki sannan da tattanzawar lokuta daga lokaci na sanyi a koma lokaci na zafi wani lokaci na damana wani lokaci na rani wani lokaci na bazara wannan duka izina ce ga mutane waɗanda suke masu hankula Allah subhanahu wata'ala ya san bayansa ba sa son dawwama abu ɗaya ɗan adam Allah ya yi shi da ƙosawa da abu ɗaya Allah subhanahu wata'ala da ya maganar aljanna yace wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai suna da jannatul firdaus wanda madawwama ne a ciki Allah sai ke cewa la yabghuna anha hiwala ba sa neman canjin nan daga wannan aljanna malamai suke cewa da an bar dan adam da tunani irin na duniya ita kanta aljannan a kwana a tashi sai ya ce kai shi fa gaskiya yana zannan nan ya zama tsohon yayi zai so a ɗan canza masa a sabunta masa duk banu isra'il saboda gata Allah yake sauke musu almannu was salwa su ci nama nama mafi kima da daraja sannan kuma ya zamo cewa sun sha ainihin zuma amma saboda tabara hausa sun ce idan daɗi yau mutum yawa sai ce Allah kashe ni sai suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid mu abinci ɗaya kullum sai dai a ci nama a sha zuma mu gaskiya mun gaji mu noma muke so kawai wannan shine ainihin tsarin ɗan adam shayinsa duk abin da aka bar shi komai kyawun gida komai yadda kaga an an asa shi to wallahi in dai mai shi yana da wadata ya shekara goma ashirin a ciki sai kaga ana kwaskware can sai kaga ana canza can ya gaji da ganin wannan yanayin to Allah ya san mu haka muke shi yasa bai ba mu lokaci ɗaya ba sanyi ya zo mun ɗan so mu kosawa sai a zage shi ana cikin zafi mun ɗan soma kokawa shi ma sai a janye shi damana ta zo tun muna marmari mun soma kosawa ita ma sai a janye ta da Allah ya bar wani lokaci guda ɗaya to kosawa da za a yi ba ta wasa ba ce ba to wannan darussa ne ga dukkan mutumin da yake mai hankali Allah subhanahu wata'ala ya ce lallai a cikin sha'anin halittar sammai da kuma ƙasai da sassaɓawar dare da rana akwai darussa da izina da ya kamata a ɗauka ga masu hankula. ‘Yan uwa musulmi a cikin wannan yanayi ko yanayuka da Allah ya caccanza yake caccanzawa lallai akwai jan hankali da izina ga dukkan musulmi ga ainihin cewa lallai yana kasancewa daga hali zuwa hali na rayuwarsa kuma mutum ya dinga tunani yaya halayensu suke kasancewa tare da tafiyar waɗannan kwanaki da kuma shekaru yau mun shiga shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a shekarar turawa tun ana 19 kaza an koma 2000 kaza wanda ainihin rayuwa ta yi tsawo za a ji cewa wani lissafin ake faɗa ba wannan ba kuma duk wanda ya wuce ya riga ya wuce mu dinga ainihin lissafi irin yadda muke kasancewa muna nutsawa a cikin sha'anin duniya da jin daɗinta wani daga cikin masu hikima yake cewa zamani ya wuce ya shuɗe kwanaki sun wuce sun tafi amma zunubai suna nan yadda suke ma'ana laifin da muka yi a bara da wanda muka yi bara waccan da na shekara goma da suka wuce mu daina tunanin dan wannan shekarun sun wuce su ma laifukan sun wuce suna nan daram sai dai afuwar Allah da gafararsa. yake cewa ana nan a wannan hali muna ta shagala sai ya zamo ɗan saƙon mutuwa ya zo shi ne mala'ikan karɓar rai a lokacin da zuciya ta riga ta gafara yake ta ya kai ɗan adam jin daɗinka a duniya ruɗuwa ce so da dama da kuma da na sani kuma rayuwarka a duniya wato da yawa abubuwan da kake abubuwa ne wanda suke na ɓarna wanda kuma ba su aka hadace ka domin su ba. Umar dan Abdul Aziz Allah ya dinga a gare shi. Duk lokacin da ya waye gari yana karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala. Afa ra'aita in mata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yamatta'un. In ya karanta wannan aya ko wannan ayoyi sai ya kama gemun ya sai na ja yana zubar da hawaye yana cewa na haruka ya magaruru sahun wazaflatu ya ce ya kai kiɗiman mai ruɗaɗɗe wunin karar kana ce da shiririta da kuma ainihin abubuwa wanda suke na rafkana sannan baccinka ko ko daranka ya zama lokacin bacci musamman wannan lokaci da bacci ke da daɗi ya ce alhali ka san mutuwa kuma ba makawa sai ka yi ta ya ce ana jiyar da kai daɗi da abin da zai ƙare kuma kana farin ciki da ɗan tagomashi da aka yi maka wanda yake bai taka da ya ce kamar yadda ake ji yadda mai bacci daɗi mai bacci ya kwanta bacci wani Allah ko wata matsala mai tsanani a jikinsa ciwon kunne ciwon yatsa zazzaɓi mai zafi wata damuwa da baccin mintuna ya ɗauke shi sai riga ya can yana ta annashuwa ga ya can yana ta morewa ga a can ana ta fantamawa ya ce to wannan shi ne abin da galibi muke yi ma'ana yanzu rayuwar nan ta duniya kamar bacci ne ya ɗauke mu duk mun manta abin da yake jiran mu mutum yana mutuwa to kamar ya farka daga bacci ne lokacin zai fuskanci manyan al'amuran Allah ka dace da yake cewa kana ta kokari kana aiki zuwa ga abin da za ka yi kyaman ƙarshenta abin da za ka yi kyaman ƙarshensa ya ce to haka ne dabbobi suke rayuwa a duniya ragon layya ne ka sayo shi ka ɗaure ka kawo masa dusa ka kawo masa harawa da tsari yana sha yana kada zela yana jin daɗi ashe wuka ce take jiransa to haka rayuwar gafaralle take a duniya musamman wanda ya yi nisa da addini Allah ya buɗa masa rayuwa yana ganin ai mu masha Allah ko mai maya maya ai mu rayuwar duniyar nan to ai ba matsala shi kuma addini ya zama fuqahu a wajen sa Allah ka kiyashe yan uwan musulmi sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi wanda imam muslim ya rawaito yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace wuta ta kai koki a wajen ubangijinta tace ya Allah sashe na yana cikin sashe azallahu wa jalla ma'ana saboda yadda bala'i yake bala'i ba masu laifin da aka saka a cikinta to sai ya zamo sashen ta ne yake cin sashe ta kai ƙara a wajen Allah manzo alaihi salatu wassalam yace sai aka yi mata izini cewa ta yi numfashi so biyu numfashin nan ɗaya za ta yi shi a lokacin sanyi ɗaya za ta yi shi a lokacin zafi manzo alaihi salam yake cewa wannan shine mafi tsananin abin da kuke ji na zafi a lokacin zafi da mafi tsananin abin da kuke ji na lokacin sanyi musamman ka ce daura da suke wucewa mu ɗan afirka wallahi allah ya mana ni'imomi da yawa wanda ba za su iya lissafuwa ba zafin nan za ka samu cewa kada ranka da hannu zai wahala a ce ma'aunin zafi a najeriya ya wuce arba'in zuwa da uku da biyar ya yi yawa kila ka ce da shida amma za ka samu ƙasashen da ma'aunin zafi ya kai wajen hamsin da biyar zuwa sittin lokacin da ake zafi sannan idan ana maganar sanyi har ruwan ƙanƙara ake musu to mu allah ya kalli rauninmu da ƙarancin tanadinmu sai ya zama ya kawo mana abubuwa da sauƙi yanzu ku kalli cutar koronan nan mu da aka yi mummunar fata cewa idan ta auku a ƙasashe irin Najeriya, to suna sa ran wajen miliyan uku zai mutu a wani ɗaya. To kare aka so da baiwa Allah ya ba rago. Saboda haka sai ya zama Allah ya bankaɗa ta can su suke wato ainihin ganin tashin hankali da mace-macen da kaman ka fesa wa ƙwari shelters. Duk tanadin nasu. duk dabarar tasu duk tattalin nasu mu kuma da ake ganin kamar shara a bola Allah sai ya sauƙaƙa mana ala la khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa Allah san muna da rauni Allah ka cigaba da tausaya mana saboda kai ko musulmi wannan abin da ake faɗa na tsananin zafi a lokacin zafi ɗan Najeriya ba zai iya tantance wannan abubuwa ba sai ya taɓa zuwa ƙasar da ake tsananin zafi. Sannan tsananin sanyin nan sai mutumin da ya taɓa ganin jaura ko ta taɓa wucewa kusa da shi sannan zai san me ake nufi da su. Ya tsunka su ƙandare idan suna haɗe ya tsunka ba za ka iya buɗa su ba. In suna buɗe ba za ka iya haɗe su ba. Kaga cewa hatta tsirrai sun bushe saboda tsananin sanyi to yanzu wannan ba wai azaba ba ce numfashinta ne Allah ta bare mu da tsarewa yan uwa musulmi mu sani cewa lokaci na sanyi akwai hukunce-hukunce na shari'a da ladubba wanda suke na wato ainihin annabta da kuma sunnoni na shari'a wanda ya kamata a kula da su ya kamata ga dukkan mumini ya kula da su domin ya zama ainihin ibadarsa ta samu kamala ya zama ya samu cikakkiyar ladarsa a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ya zama ya yi koyi da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga cikin waɗannan hukunce-hukunce ya kamata ga musulmi ya dunga cika alwala musamman lokacin da ake tsananin sanyi bai kamata mutum ya sakaci ba domin ta iya yiwuwa saboda tsananin sanyi mutum ya sa wata tufa wacce take wato ainihin mai nauyi ko irin alkyabba ko wata doguwar riga mai matsatsan hannu ko abin da ya kama da haka sai ya zamo ba lalle ba ne ba ya zamo wato ya iya kiyayewa a wajen yadda zai fitar da hannunsa ko kafarsa ya ga cewa ya yi kyakkyawar alwala yadda ruwan nan ainihin zai ratsa ko ina a gabansa sai ya zama alwalan mutum ba ta samu cika ba wanda wannan matsala ce a wajen sallar mai sallah sayyidina jabir dan abdullahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa ya dace da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ga waɗansu mutane sun yi alwala alhali ruwa bai wanke dun duniyoyinsu ba manzo alaihi salatu wasalam sai ya ce bane da tsananin azaba na wuta ya tabbata ga dun duniyoyi wanda ba a yi musu wanki na sosai a lokacin alwala kun ga waɗannan fasahabbai ne amma manzo alaihi salatu ya faɗi wannan kalma mai nauyi a kansu Allah ba da gangan suka yi ba amma suka ci ne to saboda haka daga cikin abin da ya kamata ya kai musulmi ka kula da shi sosai a lokacin sanyi alwalaka ya zama ka wanke inda ya kamata a wanke sannan wato ainihin imam muslim ya rawato hadithi shi da waninsa daga sayyidina abu huraira Allah ya ƙara masa Allah ya ƙara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shin kuna so na nuna muku abinda da shine Allah subhanahu wataala yake shafe kurakurai ya gafarta laifuka kuma ya daga darajoji ta hanyar aikata wannan abun sabai suka ce ƙwarya ma'aikin Allah sai ce isbabul wudu'i alal makari wato ainihin cika alwala a lokacin da mutum dole sai ya rufe ido yayi kamar yana yi da kuma yawaita tafiya zuwa masallatai gidanka yana nesa da masallaci wannan tattakin da zaka kai wannan tafiyar to cikin lada kake mai yawa sannan sai ce da kuma jiran wata sallah bayan kai wata sallah manzo alaihi salatu wassalam yace wannan shine ribati wannan shine ribati wannan shine ribati al-imam an-nawawi da ya fassara wannan hadisi sai ce abinda ake nufi da isbabul wudu shine cika alwala abin da ake nufi da almakare ya ce ana nufin musamman lokacin tsananin sanyi ko kuma raɗaɗi na wata gaba idan wata gaba ta mutum tana raɗaɗi ya yi targaɗe ko tsagewar ƙashi to za ga in ba mutumin da yake jajirtacce ba wannan gabar sai ya zama ainihin ya ɗashe shafa ruwa bai kai inda ake so ruwa ya kai ba ma'ana bai kai inda ake so ya kai ba sai ya zama alwala ta sami ainihin matsala in uwa musulmi yana daga cikin ladubba da ya kamata musulmi ya kula da su a wannan lokaci ainihin na sanyi shine ribantar lokaci a wajen bin Allah subhanahu wataala Hassan al-Basri Allah ya jinka a gare shi yace ma dalla da lokacin mumini shine lokacin sanyi daransa yayi tsawo sai yayi tsayuwar dare ma'ana yi sallar dare wunin ya zamo gajere shi kuma ainihin sai ya azumce shi wannan kamar ya fassara hadithin manzo alaihi salatu wassalam da yake cewa wato ganima ta ruwan sanyi wadda ba sai an daga kan sakali ba ita ce azumi a lokacin sanyi azumi a lokacin sanyi yana da sauƙin gaske domin daga cikin wata ni'ima da Allah ya yi za ku yi la'akari ku ga cewa lokacin sanyi 'yan adam sun fi samun cikakkiyar lafiya shigowar tsananin zafi duk wata ƙanƙaniyar cuta sai ga cewa ta motsa mutum yana samun ainihin takura a rayuwarsa mai hawan jini mai ciwon suga mai kaza mai kaza daga lokacin sanyi a lokacin zafi kai takura ta fi yawa an ɗan fi samun sassauci a lokacin sanyi to manzo alaihi salatu wasalam ya nuna cewa lokaci ne wanda yake na samun ganima ganimar da ba sai ka haɗa gumi ba yan uwan musulmi babu karanci ga abin da ya shafi wannan kwadaitarwa ta azumi babu ƙasa da ce mutum yana samu yana azumtan alhamis da litinin ko kuma ainihin kwanaki na farfarin wata sha uku sha hudu sha biyar ga wanda wata lalura ko ainihin wani tsananin abu bai hana shi wannan ba sannan mutum ya samu ya yi tsayuwar abin da ya sauƙaƙa na dare ko da ƴan raka'o'i ne wanda suke ainihin masu sauƙi raka'a biyu ne raka'a hudu ne ya zama dai a matsayinka na musulmi baka yadda alfijiri ya fito kana bacci ba wannan matsala ce a wajenka na musulmi yau alfijiri ya fito kana bacci gobe alfijiri ya fito kana bacci rana ta fito kana bacci gobe ma wallahi kana da matsala da cikas mai yawa a rayuwarka ka yi kokari akalla kafin fitowar alfijir a ce ka tashi duk makararka a ce akalla da minti ashirin in so samu ne minti arba'in zuwa awa ɗaya in kai sallar asuba ka daure inda ba da lura ba kada ka kwanta kai bacci ka bari rana ta fito ko da shaf daidai fitowar ranar in yanzu sai kwanta ka ɗaurinsa wannan lokuta ne da ake baje koli na alkhairai duk wanda yake bacci ba zai samu wannan alkhairai ba san da kai shi Allah ke saboda haka lalle ne mu yi kokari mu ga cewa mun ribanci wannan a wajen bin Allah subhanahu wataala manzo alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya waye gari a cikin ku yana amintacce a cikin lafiyar jikinsa da muhallinsa sannan kuma kalau yake kuma yana da abincin da zai ci a wannan wunin kadai to kamar an tara musu duniya ga baki ɗayanta ba wai an ce ka tara kuɗi da yawa ba kana da abincin wuni yau ita ce kake kusan da hukunci a ita ma ba duka ba gobe Allah shi san me sa'a a ce ka kwanta lafiya kalau kuma kana da abinci na yau manzo alaihi salam sai kaman duniya aka tara ma gaba ki daya wallahi wannan ni'imar ba wanda zai santa kaman wanda yake jihohin da ake tashin hankali ka saba kai bacci wani ma bayan yayi na dare yana hantsi amma yana ji yana gani zai fita a guje bar gidansa wani bawan Allah yana biyan kwana kusan biyar bayan sallah asuba yake sanar da yake ta don Allah malam a yi mana addu'a yankin Maiduguri yanzu maganar da nake gaya maka da mahaifiyata da yayata duk suna cikin jeji sun fita sun bar gidajensu yan boko haram sun zo sun banka wuta a garuruwa wajen guda uku da sun kone su a daidai lokacin sojoji na ruwan wuta daga sama wani ma ya tafi gudun tsira a haɗa da shi irin waɗanda su suke gane mana irin wannan hadisin amma kai da kake sumul kalau wani ma in ya kwanta ko motsin bera baya ta yi shi bai san ainihin amfanin wannan hadisi ainihin da fa'idarsa ba Allah ka tsara ba mu kariya yan uwa musulmi yana daga cikin hukunce hukunce na lokacin sanyi saukin da musulunci ya mana na shafar huffi da sharuɗansa wanda shari'a ta tanada wannan sauki ne na musulunci duk mutumin da ainihin ya karanta hukunce-hukuncen da ainihin ake shafa hufi da su to za ka dinga saka hufinka ba sai ka ainihin fitar da kafarka ka saka ruwa ba yan uwa musulmi ya daga cikin abubuwa muhimmai wanda ya kamata mu kula da su musamman lokacin sanyi mu dinga amfani da abubuwa na alam kamar agoguna ko wayoyin hannu domin su taimaka mana a wajen tashi a lokacin da zai yiwu mu samu salloli na jam'i musamman sallar asuba saboda asara ce ba karama ba a wajen musulmi a ce yau ka rasa sallar asuba a jam'i gobe ka rasa sallar asuba a jam'i jibi ka rasa sallar asuba a jam'i wallahi wannan niki nikin asara ce a wajen musulmi in ya zama magabata mutum yakan rasa sallar jam'i guda ɗaya a je ana masa jaje yadda kasar rukunsa ta kasuwa ta kone yanzu da wani zai ce ya rasa sallar asuba a cikin mutane sai ga mutane wajen goma sun zo an yi sallama ya ce lafiya ce wallahi jaje muka zo ba yau me ya faru ai mun ji karar sallar asuba yau kuma dan Allah dan wannan shi yana ganin ko kaya bata soka ba ku duba hadisi bai ke cewa mutumin da ya zamo kabbara harama ko raka'a farko ta tsire masa a sallah kamar an raba duk abin da ya mallaka rabi ya haraka kana da yaya goma biyar sun mutu mata hudu biyu sun mutu kana da miliyan ɗaya dubu ɗari biyar ta haraka wannan sallah ɗaya ake magana ina ga wannan azahar ɗinka la'asar ɗinka magarba ka isha ɗinka ina za ka sa kanka mutuwan nan kun ba sai a shirya ba wani bawan Allah bai fi kwana ukun nan ba ina da nan talata haka ya kwana lafiya kalau bawan Allah lafiya kalau bangaren sa daban da yake babban mutum ne ana ɗauka baccin rana yake ana zuwa wajen ƙarfe goma har ya san dare har ya san dare yadda ka zo duniya ba faɗa maka ba ka nan ba ne ka ba sai an faɗa maka ba wa saboda haka lalle yana da kyau mai amfani da abubuwa na Allah agogon ne waya ce wadda za ta tashe mu daga cikin makircin shedan wallahi ko wanda zai sa Allah ɗin da ya fara sai matse shi sai akwai ɗan sauran lokaci ai da ma na san cewa akwai ɗan tazara bare ƙara minti biyar minti biyar ɗin sai shedan ya danne ka ba za ka farka ba sai ana iqama ko kuma an sallame ma daga sallah Allah kiyaye saboda ka yi amfani da irin wa'annan domin mu samu ainihin yin salloli a cikin jami'i domin daɗin bacci yana nunnukuwa ne a lokacin sanyi kuma yan uwa wajibi ne mu yi kaffa kaffa da amfani da wuta a wannan lokaci wutan nan ko ta gas ko ta risho ko ta gawayi ko ta murhu lalle mu yi kaffa kaffa da ita ta kuma fuskan kowane irin amfani yanzu akwai masu rabuwar dabara saboda sanyi sai mutum ya zo sai ya saka gawayi ainihin sai zamo ya kunna shi sai ya lullube akwai gawayin da yake dauke da sinadari wanda yake ainihin shaƙe numfashi da yawa kun sha ne akwai wanda suka kunna gawayi ya zamo ainihin kafin gari ya waye duk sun mutu saboda wani acid da yake tare ainihin da wannan gawayi sannan yan uwa daga cikin abin da ya wajen mu gode ma Allah daga cikin lafiyar lokacin sanyi gode ma Allah da ya ni'imta mu da abin da za mu kare sanyi da shi tufafinmu da gidajenmu yanzu maganan nan da nake akwai ‘yan uwanmu musulmi a hannun ‘yan garkuwa da mutane a cikin dokar jejin Allah korin ba an ɗaure su da sarƙoƙi wasu ma ana masu azabobi kala-kala suna nan kan yanzu a ce ka fito bakin titi ka kwanta dabar goma kan lubar ya kake ji za ka samu kanka to ‘yan uwanka wasu suna nan cikin dokar jeji haka nan iskar nan za ta kada su ba abincin kirki ba makwanci yamma gaba ki daya da sarkoki suke daure ka sano yan uwanka yan gudun hijira an raba su da garuruwansu da inda suka saba wani mai dukiya ne yana nan sai dai a taimaka masa to kai yanzu Allah ya ka lafiya kallau ka kwanta a kan gadonka har ma kila kana da wata hita ko ruwanka na dumi a cikin fulas kai alwala da shi wallahi ya kamata ka gode ma Allah godiya mara iyaka shi wancan ba wai tsanarsa Allah ya ba da ya masa wannan jaraba shi yake kai ma da yake nimtawa jaraba kai yake ba da kafin wancan ba saboda haka ya kamata mu dinga tuno irin wannan abubuwa muna gode ma Allah subhanahu wataala musamman lokutan sanyi yan uwa daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi lokacin sanyi in zai yiwu mu dinga yawan shan ruwan dumi ruwan dumin nan yana taimakawa wajen karancin yamushewar fata da ainihin jemewata idan mutum zai dunga shan ainihin ruwan ɗumi zai taimaka masa wajen buɗe masa hanyoyin jininsa da yawa za ka ga cewa akwai cututtukan da in za ka dinga shan ruwan ɗumi wanda ba sai ka je ka ga likita ba saboda ruwan ɗumi yana da alfanu mai yawan gaske musamman lokacin sanyi yan uwan musulmi daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a lokacin da na sanyi shine tsafta ta hanyar yin wanka da wanke tufafinmu da wanke kwanoninmu na cin abinci da wanke banɗakai da share ɗakuna da wuraren girki da kuma gidaje ga baki ɗaya domin mu guje ma cututtuka wanda suke mafi yawan sun samo asali daga datti da kuma ainihin karancin ainihin tsafta wallahi akwai wanda zaka ji ha alfahari yake aini wallahi in san ya shigo sai in kun uku hudu ban yi wanka ba haba sai ka ce ka dangare ana alfahari da kazanta wannan kazanta ce ya kamata akalla a ce kayi wanka sau ɗaya a wuni akalla ko bayan ka tashi kafin ka fita ko da rana ko idan za ka kwanta wani sai kaga akwai singileti a jikinsa wallahi sai ta sati uku singileti ta sati uku wallahi bai wanke ta ba wanda likitoci suna cewa wato akwai wasu cututtuka a cikin gumi a wani a cikin gumi wanda irin annawai suke tsotsa idan jikinka ya fitar da wannan singileti ta tsotsa to idan ka ci gaba da saka ta wannan cutuka za su sake koma kuma ainihin a cikin jikinka saboda ka bai kamata a matsayinka na mai hankali kamar ɗan kurkuku a ce wai kai sati uku da singileti a jikinka a ce kai sati ba kai wanka ba akwai mai cewa wallahi sai juma'a juma'a ke wanka wallahi ba abin furkewa bane wannan kasanta ce wasu kwanonin abinci a yi kiwuyar wankewa musamman kazaman mata kawai sai ga an ɗan abin da jirwaye da ruwa kawai shi kenan sai a zuba abinci wasu abubuwa da cututtuka duk sun shiga ciki kaga cewa ba a kakkaɓe tagogi ƙura da ta wannan shimfiɗu duk dauɗa ga ta nan wannan ba al'adar musulmi ba ce manzo alaihi salatu wasalamu baya son kazanta baya son dauɗa baya son datti saboda haka ya kamata wannan lokuta mu kula da ainihin irin wayannan abubuwa suna da yawa lokaci ya riga ya tafi muna fata Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya gafarta mana laifukan mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa yan wa musulmi akwai na'ibin wannan masallaci Dr. Ibrahim Adahama wanda Allah yi wa ɗansa rasuwa ranar talata da ta gabata to muna roƙon yan uwan zasu yi mu wannan yaro addu'a Allah gafarta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahamarsa Allah ya yalwata makwancinsa Allah sa riga ya lada ne ga iyayensa da bangaren kakannin ga baki dai Allah ya basu ladin juriya da haƙuri kuma Allah ya mayar musu mafi alkhairi daga gare shi sannan akwai wato wani daga cikin yan uwa wanda shi kuma ba shi da lafiya malam misbahu wanda ke nufin a layinmu misbahu tela shi ma yana roƙon yan uwa su yi masa addu'a bisa ainihin wannan rashin lafiya nasa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya akwai yan uwa da yawa wanda ba su da lafiya ba za mu iya cewa sai mun zana sunayensu ba suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su sauki muna musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su sauki Allah sa wannan rashin lafiya ta zama ainihin kafara da Yesu kamar yadda kun sani akwai babban malami Sheikh Ahmad Lemo wanda mu ba mu ji rasuwarsa ba sai ba mu sako daga kamin bare wannan bawan Allah duk wanda ya san Sheikh Ahmad Lemo ya san mutumin ya hidimta ba addinin musulunci kusan rayuwarsa gabaki ɗaya shi da matarsa da 'ya'yansa hidimta ma addinin musulunci ne wanda mutumin da ya kalli jerin principals na SAS to zai ga cewa yana daga cikin wanda suka jagoranci wannan makaranta mai babban tarihi ya rasu a satin da ya gabata kuma labari bai zo mana ba kamar yadda muka ce sai daga bayan masa kamin bari wannan bawan Allah ya cancanci addu'a a duk ƙasar nan ta Najeriya da baki ɗaya saboda yanda ya hidimta ba daidai duk masu kallon rubuce-rubuce musamman masu jin harshen turanci za su ga rubuce-rubucen matarsa wacce baturiya ce a hannunsa ta musulunta kuma Allah ya ba su yaya masu albarka masu taimakon addinin musulunci wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya kyauta makwancinsa Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ce makomarsa kurakuran da ya rayuwarsa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya fi masa kamar yadda sai da muka sauka daga kan mimbari muka ji ainihin labarin rasuwar maji daɗin Kano wanda mun yi masa addu'a tun alanan Allah ya fi laifukansa Allah ya sanya jiya ta zan kafara gare shi akwai malaminmu malam Hadi Ibrahim wanda shi ne limamin hotoro ni ya koyar da ni kusan wajen 1985 a sas to shi ma allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa ajiyar nan muna roƙon yan uwa su yi mata addu'a allah gafarta mata allah gafarta mata allah ya ne kukanta abinda ta bari allah su mana wata ya musu albarka dukkan musulmin da suka rasu ya Allah kai ka san ba mu san su ba muna roƙo Allah gafarta musu wanda suke kan gado na jiya musulmi gida ko asibiti Allah ka tashi ka faɗo su Allah ka ba su lafiya ya Allah ka ba ƙasar mu lafiya da zama lafiya wannan gari namu na gama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka kare mu daga dukkan abin ki wannan jiha ta mu ta Kano gabaki da Allah ka kare mu daga dukkan abin ki Allah ka yaye mana dukkan damuwa makotanmu jihar jigawa Allah ka yaye musu damuwar da suke ciki abin tsoro kwanan nan wannan sata mutane ya fara shiga wannan jiha wanda da ba a san wannan ba to muna musu addu'a Allah yaye musu wannan musiba Allah yaye musu wannan musiba Allah yaye musu wannan musiba jihar Katsina su ma abin da suke fama na tashin hankali rashin kwanciyar hankali jihar Zamfara jihar kebbi maiduguri adamawa dukkan arewacin ƙasar nan tamu da ma ƙasa ga baki daya Allah ka yi mana damuwanmu ya Allah babu wanda zai iya sai kai Allah ka ba mu kwanciyar hankali bayinka da suke hannun waɗannan miyagu ana cutar da su Allah ka fito da su Allah ka kubuto da su ko kuma Allah ka tsare mu daga sharrin su Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله